أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba jiya mun tsaya faɗinsa ta'ala ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولاد وأولادهم إنما يريد الله ليذ أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وأن يو زام تاشي آية تقب وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وأن منا كم مغناني أكن سفوفين منافقين da Allah tabaraka ta'ala yake ta bamu labari a cikin wannan sura suratul tauba na'am bismillahir rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ya ce wa idza unzilat suratun yayin da aka saukar da wata sura an aminu billah ana bayani a ciki cewa ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi kuma ku yi jihadi tare da manzon Allah ista'dhanaka ulul tawli minhum ma'abuta kuɗi da wadata da yalwal arziki daga cikinsu za su nemi izininka su ba za su tafi ba yani ista'dhanaka zawul ghina was-sa'a minhum fil qu'ud tunda su masu kuɗi ne su masu wadata ne su kam sai su nemi a ba su dama za su yi zaman su a gida ba sai sun je yaƙi ba wa qalu zarna nakum ma'al qa'idin suka ce ka bar mu mu zauna tare da masu zama a cikin gidajensu Allah ya ce radu bi an yakunu ma'al khawalifi su kam sun yadda sun amince su kasance tare da wanda suka zauna aka basu a gida su ne mata su ne alkhawalif wasu malaman suka ce wato ma'adiniya in nasi wa safalatihim suna so su zauna da mutanen da suke 'yan karkar gajiyayyu yara ƙanana da kutare da makafi da masu rauni da wanda ba su kai sun kawo ba ba za su iya fita yaƙi ba wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun Allah ya ce an jimke an kuma rufe zukatansu fahum la yafqahuna su kuma ba sa da fahimta ba sa ganewa wannan ayoyi guda biyu suna mana bayani dangane da sifa ta su munafikai idan aka saukar da sura surar da take bayani akan cewa a yi imani da Allah a yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi sallam kuma a shirya za a fita aje yaƙi saboda Allah to duk wani wanda yake da ɗan dama dama yake da kuɗi yake da wadata to shi kan ba za shi ba sai ya zamansa sai ce shi dai a bashi da Allah zai zauna tare da mata a gida Allah ya ce sun yadda a haka ɗin suna ma cewa a ƙyale su zauna tare da gajiyayyun an shafe zukatansu gaba ɗaya ba su fahimtar gaskiya ballantana su yi aiki da ita to sai mai ce
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون lakin rasulu sai dai shi manzo wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da suke tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim babu gudu babu ja da baya duk lokacin da aka kiraye su suna yin jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu gaba ɗaya Allah ya ce wa ula'ika lahumul khairat hai waɗannan su ne suke tattare da alkhairi hai ula'ika lahumul hasanatu lalle waɗannan suna da alhassanat kyawawan ayyuka wasu malaman suka ce a abinda ake nufi da alkhairatu aljawari alhisanu fil janna suna da kyawawan yan mata a gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce a wata ayar fihinna khairatun hisan khairatun hisan ana nufin wato kyawawan yan mata matasa jam'i ne na khaira jam'i ne na khaira kamar yadda wasu malaman suka ruwaito a cewa khairat anan ana nufin 'yan matan aljanna hurun in abdullahi dan abbas ya ce annal khaira la ma'ana la ya'lamu ma'anahu illa Allah wannan alherin fa ba wanda ya isa kayyade ma'anarsa ya ce ga abin da ake nufi guda ɗaya in ba Allah ba kamar yadda Allah yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin جزاء بما كانوا يعملون الله ce ula'ika humul muflihun wa ula'ika humul muflihun lalle waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya ba su rabo wannan aya albishir take yi ga muminan da suka bi Allah suka yi haƙuri suka bi manzon Allah suka yi masa da'a sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah zai musu sakayya da gidan aljanna kuma da mata na hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun Allah zai musu sakayya ya ba su mata na hurun in ko kuma ya ba su dukkan wani alheri waɗannan mata na hurun in ana ba da labari cewa mata ne da ba su san kazanta ba mace tana tsaye kana ganin bargon jikinta yana gudana a cikin ƙashinta saboda kyau da halitta ba sa haila ba sa majina ba sa yawon bacci ba sa bayan gida ba fitsari ba kashi la ya tamakhatuna wa la ya taghawwatuna duka wannan ba sa yi kyawawan halitta lam yatmishunna insun qablahum wala jan ba wanda ya taba taba su an tanade su ga yan aljanna to bayan Allah da suka bi Allah suka bi dokar Allah Allah zai musu wannan tanadi ya ba su waɗannan halitta kuma daman dai an shiga aljanna ai ƙarshen buri ai a samu horul in Allah ya ba mu dacewa to sai kuma Allah ya sake cewa a adda lahum أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري min tati hal anhar Allah ya tanadar wa waɗannan bayin Allah muminai na ƙwarai Allah samu a cikinsu gonakai na aljanna wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha suna masu ƙaddara ma dawama zalikal fawzul azim lalle wannan shine babban rabo Allah ya yi musu wannan alkawari ya tanadan musu wannan aya tana nuna mana ashe aljanna dama akwai ta a manhaji na ahlus sunna cewa aljanna akwai ta o iddat lil muttaqin wasu ne daga cikin yan bid'a suna ganin yanzu babu wuta babu aljanna amma manhaji na kwarai yana tabbatarwa akwai wuta akwai aljanna Allah ya riga ya tanade su kawai abinda ake jira waɗanda za su shige su so akwai wuta akwai aljanna kuma Allah ya tanadar da wuta ga yan wuta aljanna kuma ga yan aljanna waja al mu'azziruna وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ya ce wa ja'al mu'azziruna min al-a'rabi sai ga masu ba da hanzari da uzuri cikin mutanen ƙauye sun zo li yu'zana lahum dan a yi musu izini a kira'ar yaqub da mujahid da mujahid wa ja'al mu'azziruna a maimakon mu'azziruna a kira'ar habs wato anan ana nufin al-mubalighuna fil uzri sai ga waɗanda suke yawaita kaiwa kawo uzuri wanda suka kai matuƙa wajen ba da hanzari da uzuri kullum an ce za a fita sai yan ba da uzuri su zo su ta ba da uzuri kamar yadda balarabe ke cewa laqad uzira man anzara ay balaga fil uzri man qaddama an-nazara su al-mu'azziruna su ne al-muqassiruna waɗanda suke tauyewa masu ba da uzuri ba sa son fita to ga sunan sun zo li uzana lahum wai su ma ai musu izini ba sai sun fita ba su zauna a gida ba sa son mutuwa ba sa son asarar rayuka ko su je su je raunuka Abdullahi dan Abbas yake cewa humul ladina takhallafu bi udhrin bi idni rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka zauna ba su je yaƙi ba da uzuri amma da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa qa'adal ladina kadhabu Allah wa rasulahu waɗannan an karɓi hanzarin su cikin mutanen ƙauye to sai kuma ga waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzo Allah su ne munafukai su kuma suka yi zaman su a gida gaba ɗaya Abu Amr ibn al-Ala yake cewa duka waɗannan ɓangarori guda biyu ba su kyauta ba قوم تكلفوا عذرا بالباطل da su mutanen ƙauyen da munafukan jama'a ne da suka ɗora wa kansu ba da uzuri amma na ƙarya ya ce wa humul lazina ana humullahu tabaraka wa ta'ala bi qawlihi wa ja'al mu'azzirun masu ba da uzuri sun zo ai qaumun takallafu an ghairi takallufi uzrin faqa'adu jur'atan ala Allah suka ba da uzuri suka zauna don ainihin nuna jara'a ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ce sayusibul lazina kafaru minhum azabun alim lallai kafarai daga cikinsu Allah zai sa azaba ta same su mana azaba mai raɗaɗi za ta samu kafarai a cikinsu to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ware masu uzurin gaskiya da Allah ya karɓi uzurinsu su yanzu nan ana ba mu labarin yadda manzan Allah ya sha gwagwarmaya da mutane da an ce a fita sai wasu su zo su ta ba da uzuri na ƙarya ko da ko ba su da uzurin to yanzu za a ware mana suwaye ne Allah ya yarda da uzurinsu ko suwaye ne Allah ya karɓi hanzarinsu sai Allah ya ce ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم Allah madaukin sarki ya ce laisa ala du'afa masu rauni azzamna wal mashayikh wal ajaza irin mutane miskinai da musakai gajiyayyu makafi kutare guragu waɗannan da tsofaffi wanda ba su da dama da ikon fita yaƙi ta waɗannan babu laifi a kansu kai hamma da yara ƙanana asubiyan suna cikin azzu'afa wala alal mardo marasa lafiya jam'i ne na marid al mardo wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka kuma waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba su je yakin ba su da dabbar da za su hau su je yaƙi wahumul fuqara su ne talakawa mabukata duka waɗannan babu harajun ma'asam laifi zunubi a kansu babu wani dik fil qu'udi anil ghazu dan sun zauna ba su je yaƙi ba ba su da wani kunci ba matsala idan nasahu lillahi wa rasulihi idan dai sun yi ikhlasi imanin su da Allah aikin su ga Allah suka yi tabaraka wa ta'ala da kuma biyayya ga manzo Allah shine idan nasahu lillah yani fi maghibihim wa akhlasul iman wal amala lillah fashin da suka yi suka kyautata aiki suka yi imani da Allah wal amala lillah suka yi aiki saboda Allah wa baya'u rasulallah kuma suka yi mubaya'a ga manzon Allah ma alal muhsinina min sabil babu wata hanya ta uquba ta azaba ga masu kyautatawa daga cikin waɗannan wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai imam qatada yace wannan aya ta sauka ne akan A'id ibn Amr da shi da mutanansa Zahak yace aya ta sauka ne akan Abdullahi ibn Umm Maktum wa kana Dharir al-Basr Abdullahi ibn Umm Maktum shine wannan makafo ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukin sarki ya saukar da Abasa wata walla saboda shi wata rana ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi baƙi manyan mutane sun zo masa ga kuma shi wannan makaho ya zo abdullahi ibn ummu maktum to manzo Allah bai mai da hankali a kansa ba sai ya fi entertaining wato baƙin ya kawo da kai da shi amma saboda matsayin wannan bawan Allah Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى الله يكي cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata rai ya juya baya mana annabi kenan da bai kula abdullahi ibn umar maktum ba wannan mutum da muke magana a kansa ladaninsa ne cikin ladanai to da mazala bai kula shi ba shi ne allah ya sauka da abasa wa tawalla ya kau da kai ya juya baya ya turba da fuska an ja a hul'a'ama saboda makaho ya zo masa Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu ya zakka baka sani ba ko ya zo ne don ya tsarkaka aw ya zakkaru fatanfa'ahu dhikra ko kuma ya faɗaku faɗakarwa kuma ta yi amfani a gare shi to daga nan idan wannan bawan Allah ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ya tashi ya tarye shanu biyu ya rinka cewa alhamdulillahi alladhi ko marhaban billadhi atabani fihi rabbi sanda zuwa wanda ubangiji na ya mun fada a kansa sannu da zuwa kai da ubangiji na ya mun faɗa a kanka haka annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance wato yana yi idan wannan bawan Allah ya zo to wasu malamai suka ce wannan aya laisa ala du'afa'i wala alal marda ta sauka ne akan shi wannan abdullahi ibn ummu maktum da shi da irinsa miskinai waɗanda ba za su iya samun daman zuwa yaƙi ba matsayinsa da darajarsa ta kai ga wani lokacin annabi idan zai tafiya sai ya bar masa kula da madinan gaba ɗaya a hannunsa yana makawa a ba shi kula da madinan shine gwamnanta shi zai rike sai maza Allah ya je yaƙi ya dawo sannan ya karɓi kayansa saboda darajarsa shine mutumin da idan ya zo kiran sallah baya kiran sallah sai an ce da shi asbahta asbahta tashi ka kira sallah fa lokacin sallah yayi tashi ka kira sallah lokacin sallah yayi shine mutumin da wata rana ya zo ya nemi uzuri ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa zai zauna a gida ba zai zo yi sallah ba annabi ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh ce to wajibi ne sai ka zo haka yake tahowa ya zo masallaci yayi kiran sallah makaho ne kai ku yanzu lafiya ka kalau idan ka haddata barau ma kake sawa amma baka zuwa sallah asuba waɗannan mutanen in ba su je yaƙi ba ba wani laifi a kansu idza nasahu lillahi wa rasulihi matukar sun yi addinin su da ikhlasi sun bi Allah sun bi manzon Allah ma alal muslimin min sabil al muslimun anan ana nufin waɗanda suke masu kyautatawa kyakkyawan imani da kyautata addini babu wata hanya da Allah bai bude wata hanya da zai yake su koyi musu uquba ba wallahu ghafurur rahim sai ce wala alal ladina idza atauka idza ma atauka ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون haka kuma babu laifi alallazina idza ma atauka litahmilahum waɗanda idan suka zo don ka ɗora su akan abin hawa qulta la ajidu ma ahmilukum alai sai ka ce ba ni da abin da zan ɗora ku na abin hawa don da daɗin ana tafiya yaƙi ne da raƙumi ko da doki ko da alfadari wasu suna zuwa saboda talauci ba dokin da za su hau saboda talauci ba raƙumin da za su hau ba alfadarin da za su hau to waɗanda suka zo suka ce ka ɗora su akan abin hawa za a tafi wa'azi sun zo suna neman mota ba samu ba ba su da laifi in ba samu mota ba ba su da laifi idan ba samu abin hawa ba kulta la ajidu ma ahmilukum alaihi sai ka ce ban samu abin da zan ɗora ku a kai ba saboda tsabar imanin su tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' za su juya baya idanuwansu suna tsiyayar da hawaye hazanan suna cike da bakin ciki Allah ya ji ma yunfiqun saboda ba su samu abinda za su ciyar saboda Allah su hau abin hawa su je yaƙi fi sabilillahi ba Allah ya ce waɗannan mutane saboda imanin su da juriyarsu da haƙurin da suka yi babu laifi idan ba su je yaƙi ba ay annahu la sabila alal awwalina wala ala haula'i na farkon miskinai marasa lafiya da'ifai makafai kutari kutare waɗannan babu laifi da kuma waɗannan da aka faɗa alladhina atauka wahum sab'a waɗanda suka zo ma wasu malamai imam bagawi ya ce mutum bakwai ne su ne aka sa musu suna da albakka'ina masu yawan kuka an zo za a tafi yaƙi ba a samu abin hawa ba yaƙi ba za a je saboda Allah amma babu abin hawan da za a tafi da su suka zauna suka yi ta kuka saboda bakin cikin abin da suka rasa na samun tafiya yaƙi da annabi su ne maqil ibn yasar da sakhar ibn khansa da abdullahi ibn ka'ab al-ansari da ulbata ibn zaid al-ansari da salim ibn umair da sa'alabata in ibn ghanma ko ghanama da abdullahi ibn mughaffal al-muzani waɗannan duk sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna talakawa suka ce ya rasulullah inna allah qad naddabana ila al-khuruj ma'aka fahmilna Allah ya kira mu ya kuma umarce mu ya zabarar da mu mu fita yaƙi tare da kai ya manzan Allah ka ba mu abin hawa mu tafi mu je mu yaƙi saboda Allah manzan Allah ya ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ban samu abin da zan dora ku ba sai dai ku haƙuri ku koma gida haka imamu tabari ya kawo wannan sababin saukan wannan aya din a cikin tafsirin sa wannan yana nuna mana imanin sahabbai karfin imani na sahabbai da kuma son aikin alkhairi na sahabbai da biyayya ga Allah da manzan Allah da kuma kanu sabbaqina ila alkhairi mutum ne mutane ne masu gaggawa wajen riskar alheri ka duba malam yaƙi za a je mutuwa fa za su yi amma wallahi an zo ba a samu abin hawa ba suna kuka shine tawallaw wa a'yunum tafidu min ad-dam' kamar yanzu ne mutum zai je wa'azi ya zo ga motoci suna tafiya bai da kuɗin mota ya tsaya bakin ciki da bashin rai ya dame shi yana zubar da hawaye saboda yana tunanin za a tafi aje a yi karatu baya nan ya zo wurin yana son zuwa amma bai samu hali ba daidai ne shi ma jihadi ne fi sabilillah ba wanda ake ta cewa dan Allah ka taho a yi ƙoƙari jama'a a maza a taho wa'azi fa kawai wa'azi ko yanzu aikin ku wa'azi ne fa kawai ku je malami yana wa'azi ku zauna ku saurara ku amfana amma sai an ta sanarwa jama'a a yi ƙoƙari a je wa'azin nan jama'a a taimaka a je don Allah zuwan mu yana da amfani haka fa ake wa mutane to waɗancan malam mutuwa za su yi inda za su tafi ɗin nan mutuwa ake yi amma sun taho ba a samu abin hawa ba suna kuka yanzu za ka kwatanta imanin mutane wannan zamani da waɗancan shine kawai wani yanzu sai samu wuri ya sha iska ya zo ya ci zagin waɗannan bayan Allah yana la'antar su sahabban annabi khiratun nas afdalul khalq alqaumul barara al-atqiya الشهداء والصالحين bayin Allah da su suka karbo mana wannan addini suka yada mana wannan addini suka faɗakar da mu wani kawai zai bude baki yana la'antar su kuma mutumin ƙarshen wannan zamanin mutumin da bai iya hana kansa cin haram ba mutumin da bai iya yin adalci tsakaninsa da matarsa ta aure ba mutumin da bai iya sauke hakkin iyayensa ba ballantana na matansa ko na 'ya'yansa mutumin da babu abin da ya sani a addini ko littafi ɗaya bai rubuta ba na addini amma yana da bakin da zai zagi su abubakar da umar duk tsohuwar da ta haifi wannan mai irin wannan aƙida ku ta haihuwar banza ta sha naƙuda ta iska kuma irin wannan wallahi da bai zo duniya ba zagin sahabi ai ba alheri a ciki ai iya masifa iya tabewa kenan to a cikin irin wannan kisoshi da alkur'ani yake barwa za ku rinka tsintar ɗaiɗaikun ɗabi'a da halaye na waɗannan bayan Allah na ƙwarai sabon annabi irin gudunmawar da suka ba wa addini hafiz ibn hajar ya kawo cikin al'isaba fi tamiz sahaba wannan littafi da yake bayani akan tarihin sahabbai yana bayani akwai sahabban da wasu sun kashe iyayensu fa saboda addini akwai waɗanda iyayensu suka kashe su akwai waɗanda da su da 'ya'yansu ana fafatawa a daga aƙida ta raba su amma kawai wani ya zo ya zauna sha iska kurin ya ce wai kafirai ne wai sun radda to Allah ya sauwaƙe innama sabilu ala alladhina istadinunaka إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء كديدي حنير أذابا da ukuba da za a yi ta tabbata ne ga waɗanda ya sta'azinu naka suke neman izinin ka fi takhallufi akan kin zuwa yaƙi wahum agniya suna da wadata da kuɗi da kuɗinsu da wadatarsu da lafiyarsu da komai amma suna neman izinin a ba su dama ba za su je yaƙi ba radu bi an yakunu ma al khawalifi sun yadda su kasance tare da mata da yara a gida sune al khawalif وطبع الله على قلوبهم Allah ya jimke ya kuma toshe zukatansu fahum la ya'lamuna ba su da ilimi ba su fahimta kuma ba su gane abin da ake faɗa ba ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sai Allah madaukin sarki ya dawo yake bayani dangane da munafukan nan dai da suka ki zuwa yakin tabuka malamai suka ce sun kai mutum tamanin da wani abu duk gaba ɗaya suka sheƙe suka ƙeƙashe suka ce su ba za su je yakin tabuka ba to shine Allah yake ba da labari anan yace za su dawo suna baka hanzari bayan ka dawo daga tabuka ya taziruna ilaikum za su zo suna baku hanzari idza raja'atum ilaihim yayin da kuka dawo gari zuwa gare su qul gaya musu ya manzan Allah waɗannan munafikai allazina ja'u ya'taziruna bil batili wanda suka zo suna ba da hanzari da uzuri ta hanyar barna da ƙarya la ta'taziru kar ma ku ba da wani hanzari lan nu'mina lakum wallahi ba za mu gaskata ku ba kalmar lan nu'mina lakum tana nufin lan nusaddiqakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum ai tuntunin Allah ya ba mu labari dangane da labaranku Allah ya gaya mana halinku Allah ya gaya mana munafircinku wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ga aikinku kuma zai bayyana aikinku thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada kuma Allah zai mayar da ku za ku koma zuwa ga gare shi shine masanin gaibu da bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai kuma ba ku labari akan duk abin da kuka aikata wannan aya tana bayani dangane da halin da munafukai suka shiga lokacin da aka je yakin tabuka mutum tamanin da wani abu suka isu bi manzan Allah zuwa yaƙi kuma tabukan ma da aka je ba a yakin ba kamar yadda riwaya ta inganta ta tabbata an je din amma kafirai suka ji tsoro suka gudu so manzan Allah ya dawo da shi da sabansa waɗanda suka yi munafurci suka ƙi su bi annabi sallallahu alaihi sallama suka kunyata suka tozarta suka shiga wani hali na kunci da damuwa sai ga manzon Allah ya dawo mutum wajen tamanin da wani abu sun zo suna ta bashi hanzari ya rasulullahi abin da yasa ban je ba wallahi saboda kaza ya manzon Allah abin da yasa ban je ba saboda kaza Allah ya ce da manzon Allah za su zo suna baka hanzari kulla ta tadiru ga ya musu karma ku ba da wani hanzari قد نبأنا الله من أخباركم للي الله تبارك وتعالى يا بام لابارنكو كما بلام قسكتاكو بلن نؤمن لكم duk abin da za ku faɗa ba za mu gaskata ku ba wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ga aikin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil mustanaf kuma akwai kiyama kuma akwai hisabi dalla dalla ayyan da Allah ya kure wa dan adam gudu shine mutuwa duk shedancin da ɗan adam zai yi daga ƙarshe dai sai a ce sun maturadduna ila alimil gaibi wa shahadati za a mayar da ko zuwa ga ubangiji masanin gaibu kuma masanin wanda yake bayyane ƙarshen tika tika tik ƙarshen gudu tsayawa duk inda ɗan adam ya kai sai ya je ya tsaya a wani wuri duk tsaya duk nisan kwananka sai ka mutu duk wayanka sai ka mutu duk kafircinka sai ka mutu ba wanda ya ce yau saboda kafircinsa bari ya hana kansa mutuwa kuma ba wanda ya sai ce in Allah ya isa din a kiyama in ya isa ubangijin ya masa kaza din kowa ya yadda zai mutu in ya mutu kuma dai me zai faru wani yana ganin in ya mutu shikenan kawai ya mutu zancensa ya ƙare mai imani ne kam ya yadda za a tashe shi amma kafiri shi bai yadda ba za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir kafirai sun raya cewa ai ba za mu a tashe su ba ai kwata kwata kwata ba za a tashe su ba allan yub'asu qul ga ya musu bala wa rabbi latub'asunna na rantse da ubangiji na wallahi wallahi sai an tashe ku a kiyama thumma latunabba'unna bima amiltum kuma za a ba ku labari akan duk abin da kuka aikata a wata ayar thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada za a mayar da ku zuwa ga ubangiji masannin bayyane da ɓoye kuma zai ba ku labari akan duk abin da kuka aikata za a tashi mutum dan adam a bashi littafin sa ya rike a hannu kowane mutum zai rike littafin sa a hannu iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله زي تشو دان ادم قال لتافنك خذ كتابك karbi littafinka wani za a bashi littafinsa ta hannun dama wani za a bashi littafinsa ta hannun hagu ikra karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau da kanka da kanka za ka yi wa kanka hisabi mani tada wanda duk ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsi to wallahi ya shiri ne dan kansa ya yi wa kansa gata ya taimaki kansa wanda ya sallah ya taimaki kansa wanda ya azumi ya taimaki kansa ba Allah ya taimaka ba wanda ya sada zumunci ya taimaki kansa wanda ya ba Allah ya taimaki kansa wanda ya gaskiya ya taimaki kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata shi ma dai ya bata wa kansa ne shi zai shiga wuta shi Allah zai kona amma ku sani wani rai baya daukan laifin wani rai duk barnar da kai kai zaka dauki kayanka haka kuma duk alherin da ka aikata zaka samu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ونيتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce ba za mu yi azaba wa mutane ba wallahi sai mun turo musu da annabi manzo mai wa'azi ya musu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الذي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين la ya kuluhu illal khati'un shine sakamakon waɗanda suka karbi littafi a kiyama ko da dama ko da hagu in na dama ne zai ta bishara ku rike ku duba ku taya ni karantawa ni kam na ci rabo na dace na ci jarrabawa ta na, na, more kuma ni ina zaton tabbas zan samu hisabi na mai sauki ni zanantu anni mulakin hisabiya فهو في عيشة راضية الذي تولى إلى تشكين رأيوها يردد في جنة عالية الجنة مدوككية كتوفها دانية يا أن إتا تنت كسا كسسكي أنا تشيد أن الجنة كلوا واشربوا كتشكشا بما أسلفتم في الأيام الخالية dangane da abin da kuka aikata na ayyukan kwarai a cikin kwanakin da suka shuɗe suka gabata wa amma man utiya kitabahu bishimali a wata ayar aka ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari wanda aka bashi littafinsa ta baya baya a wulakance a tozarce a kaskance yana wayewa Allah na shiga uku haka za su murɗe hannunsa su bashi ta hannun hagun kuma ta baya kowa da ka gani a duniya wallahi da littafinsa kuma wannan littafin kowa zai rike shi in ma baka je makaranta ba a yau a duniya to ka je a lahira dan akwai littafin ka da zaka rike wanda aka bashi littafinsa ta baya bishimalihi ko kuma aka bashi ta hagun fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyan ya kai tona ni da ma ba a bani wannan littafi ba walam adri ma hisabiya ni ban ma san wani irin hisabi za a mun ba ya laitaha kanatil qadiya amma tashi kiyaman nan mu huta na gaji da tsayuwa na gaji da zama ma gana ni maliya dukiya ta da na tanadar a duniya ba ta wadatar da ni da komai ba ka tara kuɗi a banki ka sai kadarori ka sai dabbobi ka sai gonaki ka bude shaguna kana da tireloli kana harkar kuɗi kana je ka ka dawo business ciki da waje amma ba ka yi wa kanka tanadin lahirar da zaka fuskanta ba a kiyama za ka ce magana ni maliya ya Allah dukiyar da na tara ba ta wadatar da ni da komai ba halaka ni sultaniya masu mulki kuma masu iko masu ba da doka da oda masu azabtar da wanda suka ga dama su taimaki wanda suka ga dama su kuma za su ce mulki na da ikon da nake da shi bai wadatar da ni da komai ba a kiyama ba wanda isa ba wanda kai sa kai wa doka babu kala rawi ya ce tab ai ranar kiyama akwai kallo ya ce kasan kala rawi da barkwanci mana yana saboda kiyama ne ya ce ya leka can ya gano sarkin kaza ba zan faɗi sunansa ba don kai ya turo a kama ni ya ce sai na gano sarkin kaza ya ce na duba na ganshi ba wani rawani na duba yin labai ta can shi ma tsirara zigidir ya faɗa abokin hamayyarsa shi ma ya ce na ganshi a can ya shiga uku kiyama malam Allah rufa asiri ba mulki ba sarauta ba doka ba oda ba komai ba wani shan kanshi ba nuna munewa ne yanzu dai a duniya duk abin da mutum zai iya iya yi ai malam shine na gaya muku iya abin da Allah ya wa dan adam na kure masa gudu shine mutuwa alhamdulillah wani lokacin za ga mutuwan nan ta yi amfani gwanda da aka yi ta wallahi saboda wallahi malam da ba a mutuwa malam da an sha da wasu an gama saboda wani rashin mutunci idan wani ya tafka maka shi in ba a mutuwa ai zancen ka ya kare ai bakin ciki ma sai ya hana ka rayuwa to amma akwai mutuwa ka yi mai kyau ko ka yi kaɗan in Allah ya soya da sai an maka hisabi duk abin da ka aikata wa wani ko abin da ka aikata wa kanka saboda haka ya kamata duk wanda Allah ya tarfa garin su nono a matsayin musulmi aiki kake sana'a kake yi duk abin da kake ka rinka tuna Allah ka rinka tuna Allah ko mutane mantuwa ne da su yanzu duk abin da kake dagawa da kake duk abin da kake aikatawa ka tuna da fa ba kai bane a wurin in wani abu kake rikewa fa da ba kai ka rike ba wani ne ya rike ko ya mutu ko an buge shi kuma yanzu izin rayuwa ma bata ishi mutane izini ba domin wannan Hamza al-Mustafa din nan duba ku je ku ji irin hirar da aka yi da shi yake yake yake ba da labari in an za a ce ma akwai mutumin da ya kusa ya je ya gano mutuwa ya je ya dawo to wannan mutumin shine babu abin da ba a yi ba na halakar da shi a kasar nan malam kuma aka ki a yi magana duk manyan nan suka yi shiru suka ki su yi magana yace babu azabar da ba a yi masa ba yace yana kwance wallahi za a narka leda wuta leda ruwan leda da wuta za a zo ana diga masa yana iwo yana kuka yace amma haka yazo ya skelin ya tsallake yace babu azaba da ba a yi masa ita ba babu ita amma ku lura soja ne Hamza al-Mustafa dan Najeriya kuma dan arewa kuma musulmi yake cewa Allahu akbar ku ce Allahu akbar daga ƙarshe dai abin da muke faɗa ɗin muke maimaitawa soja kake ɗan sanda kake gwamna ne ciyaman ne sarki kake malami ne ɗan kasuwa ne dole dai wannan komawa ga Allah dai dole in an sha wahala dai sai an koma na farko dai ya gina katafaren masallacin juma'a gidan kurkukun masallaci na juma'a babba tafkeke ya gina saboda mai saboda yana tawassuli da masallacin juma'a na ayi sallah ayi masa addu'a Allah ya karba ya kubutar da shi kuma gashi Allah ya karba addu'ar sa ashe aiki wa addini ashe yana da amfani ba sai an je kurkuku ba yi yace kuma duk inda karfe ɗayan dare ta yi ya daina bacci sallah yake kurum ashe sallah tana da amfani ina masu cewa sa ido akan masu sallah to gashi an sha wahala ana yin ta a kurkuku manyan kasar kuma suke faɗa ya ce sallah yake duk inda karfe ɗaya ta yi wallahi ya kama ubangiji sallah karatun qur'ani baya kuma daina sai karfe takwas na safe awa nawa biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas awa bakwai alkawarin allah awa bakwai ɗin yana ganawa da ubangijinsa ya ce da wannan ne ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya riƙe allah kurum ya ce akwai ranar da aka zo aka ɗauki riga bakar riga aka rataya masa aka ce mu tafi za a je a harbe ka a kashe ka ya ce ba komai yana da ubangijinsa aka ce ya aka yi an ce za a kashe ka baka damu bai ce ato ya zan yin damu ina damu ma ya zan ji tunda an ce za a rataye ni za a kashe ni ya ce abokane na colleagues ɗina da muke soja da su mutum nawa aka kashe mutum nawa aka harbe mutum nawa suna lahira sun tafi iri na sa'anni na sau ni ma zan iya tafiya wani ya ce tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi wasu mutane sun yi burin in mutu in mutu in mutu yace to idan na mutu kuna cewa wai in mutu ku kashe ni ku kashe ni dan kai burin ka kashe wani ka kashe wani zan kashe ka to sai ka kashe shi wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi yace wannan hanya ce wadda ba ni kadai zan bi ta ba hanyar mutuwa kowa sai ya bi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un ba wanda bai mutu ba wani sauro ya kashe shi wani typhoid ya kashe shi wani mota ta buge shi wani kaza ta cake shi wani ya fada ruwa ya cinye shi wani wuta ta kone shi wani ya bata a rasa shi wani namun daji, daji su cinye shi wani barayi su kashe shi wani kuma a zo gida a kashe shi ba a san waye kashe shi ba wani kuma yana kan gadansa yana murmushi yana dariya haka mala'ikan mutuwa zai zo dai ya zare ransa amma duka waɗannan gaba ɗaya sunan abin da suka yi guda ɗaya mutuwa yayin da manzo Allah ya bar duniya sai na Abubakar ya zo ya ganshi ya ce ya Rasulullah ya sambanci annaba anan a tsakanin ainihin goshinsa da hancinsa ya ce tubta hayyan wa maitan ya Rasulullah kanshi kake yi kana raye kanshi kake bayan ka bar duniya ya manzan Allah ya ce Allah bai zai hada maka mutuwa guda biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma waɗannan kwanaki da ka kansu yadda ka san 'ya'yan aya ko ƴaƴan wake ko ƴaƴan tarbi ba ana irgawa ba dole in ka zo kirgawa sai ka zo ƙarshe ko wallahi kowa haka kwanakin sai yake a gididdige duk yadda mutum zai a duniya ya je wallahi akwai mutuwa a gaban shi to ga wannan mutumin ya dawo wannan Hamza al-Mustafa din gashi ya dawo abun mamaki wannan lamari sai Najeriya ita da ta yi kokarin ta kashe shi kuma yanzu ya dawo ta kara masa girma an ce za ka fita a soja ya cewa ai a ciki zan mutu ya ce a ciki zai mutu ga obasanjo babu kashin da bai sha ba a kurkuku ba wulakancin da ba yi wa obasanjo ba a kurkuku shi da yake mutum ne mai barkwanci mai fada yana fada ko yana shugaban kasa ma ya ce we sofawo amma duk da haka bai tausaya wa 'yan kurkuku ba amma yana cikin kurkuku aka fito da shi ya zama shugaban ƙasa har yayi kenuwa guda biyu har yanzu Najeriya Obasanjo Najeriya a tafin hannunsu take su suke juya ta sai abin da suka ga dama za a yi har yanzu to sai wani yazo ya ce ya sa wani a gaba yana so ya karar da shi ko ya masa kaza ko ya masa kaza ko ya masa kaza kai dai mutum ya tsaya dai ya gyara rayuwarsa da duniyarsa da lahirarsa gurin mai hankali mai dabara shine ya tsaya ya gina future ɗinsa ka tsaya ka duba rayuwarka kowa ya ta kansa ya duba me ya kamata ya kawai amma ba wai mutum ya zamanto ya ɗauki wata dama a hannunsa yana ganin shine zai iya cewa a yi ko ya ce kar a yi kuma wani abu yana hannunsa ya kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ko ya ɗora wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama ko ya ciyar da wanda ya ga dama ko ya yinwatar da wanda ya ga dama ko ya mai da wanda ya ga dama mai kuɗi ko ya mai da wanda ya ga dama talaka wallahi wannan ba a hannunku yake bayan hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa sayar Allah amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada kuma za a mai da ku zuwa ga Allah masanin bayyana da boye kuma Allah zai ba ku labari abin da kuka kasance kuna aikatawa sai ya ce me
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم na'am فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون Allah ya ce irin waɗannan munafukai dai da ake ta maganar su sayahlifuna billahi lakum za su zo su yi muku rantsuwa da Allah sai ka ji sun ce wallahi tallahi ba su damu da rantsuwa ba idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo zuwa gare su yani idan sarabtum ilaihim min ghazwikum kun dawo daga yaƙi kuka zo wurin su litu'ridu anhum ay litasfahu anhum wala tu'annibuhum dan ku kau da kai a gare su ba tare da kun zarge su ko kun cutar da su ba Allah ya ce fa'aridu anhum ku rabu da su wa maktaru li anfusihim minan nifaq ku basu da abin da suka zaba wa kansu na munafurci innahum rajis su kazanta ne innahum najas su najasa ne inna amalahum qabih aikin su mummuna ne tir da aiki irin nasu ya munana bayan wannan wa ma'awahum makomarsu fil akhirati a lahira jahannam yan wutan jahannama ne jaza'an bima kanu yaksibun wannan shine sakamako da Allah ya tanadar musu dan abin da suka kasance suna aikatawa Abdullahi bin Abbas yake cewa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Jadd bin Qais da Mu'tab ibn Qushair da su da yaransu da almajiransu mutum 80 ne cikin munafukai duk waɗannan ayoyin da su Allah yake magana over 80 peoples su ne munafukan da Allah yake magana a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da ya zo Madina ya ba da doka ce la tujalisuhum wa la tukallimuhum kada ku sake zama da su kada ku sake musu magana ku rabu da su a wata riwayar muqatil cewa yayi aya kam ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubay wannan shugaban munafukai wanda ya zo ya rantse wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah na rantse maka billahi allazi la ilaha illa huwa ka duba rantsuwar fa billahi allazi la ilaha illa huwa la yatakhallafu anhu ba'daha manzan Allah na maka rantsuwa bayan wannan yakin ba wanda zai sake kin bin ka yaki ka yafe mana ka yadda da mu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai karbi rantsuwarsa ba sai Allah ya saukar da wannan aya ta gaba yace me يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين shikenan Allah ya tona asirin su yace yahlifuna lakum litardaw anhum za su zo su ne muku rantsuwa irin wani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suna tafka muku rantsuwa don ku yadda da su cewa su ‘yan uwanku ne kuna tare da su, fahimtar da anhum idan an kurye- kun yarda da su ɗin fa'in Allah la yarda anil qaumil fasiqin to wallahi Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai ne ku je kudin ku yarda da su in ma kun yarda da su Allah ba ruwansa da su kamar wannan jan kunne ne ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama komin rantsuwar da za su yi ma karka yadda da su munafiki rantsuwarsa a harshensa ne bai shiga zuciyarsa ba ƙarya ce kuram tunda daman makaryaci ne sai ya sake cewa mai الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم sai Allah ya sake dawowa kan mutanen ƙauye kuma su ma da irin tasu taɓargazan Allah yake ba da labari ya ce al'arabu ahlul badu mutanen ƙauye ashaddu kufran wa nifaqa ai su suka fi tsananin kafirci da munafurci sun fi mutanen birni munafurci sun fi mutanen birni kafirci wanda Allah yake ba da Allah yake ba da labari a wannan lokacin saboda a cikinsu ɗin ma an samu masu wannan ɗabi'a wa ashdaru alla ya'lamu hududallah ko hududa ma anzalallah kuma waɗannan su ne akhlaq wa ahra su ne ma yafi dacewa ba su jahilci hukunce-hukunce da dokokin Allah da ya saukar ala rasulihi akan manzonsa saboda ana ta saukar da wahayi su suna ƙauye ba sa zuwa su yi karatu ba sa zuwa su ɗau ilimi wa zalika libodihim an sima'il qur'ani wa ma'rifati sunan saboda sun ne santa da jin alqur'ani za a saukar da ayoyi da yawa da surori da yawa su suna can ƙauye ana ta kafirci ba san sunnonin annabi ba wallahu alimul hakim amma lalle Allah shine masani bima fi qulubi khalqihi dangane da abin da ke cikin zukatan bayinsa hakimun kuma Allah shine masani fima farada min fara'idi dangane da abin da ya farlanta na farillansa wannan aya din tana nuna mana cewa duk mutumin da yake mutumin kauye ne in bai fito birni ya nemi ilimi yayi karatu ba ko kuma in ba Allah musu arzikin malamai a ƙauyen su ba to fa lalle za ka same su suka fi kowa bakin jahilci da kuma rashin sanin addini kuma haka ne sabbai cewa suke lokacin annabi muna Allah Allah a yi bako mutumin ƙauye ya zo yi wata tabargaza ko annabi ya dan saki wani ilimin ya ja wasu hadisan wanda bai yi bayanin su ba saboda me saboda ba sa tare da annabi to idan kun lura yanzu ma za ku ga yawa yawan malamai a birni suke ba a ƙauye suke ba illa mutanen ƙauyen da tun azal suka je suka yi karatu daga baya suka dawo ƙauyen suna karantar da mutane malaman da suke ƙauye kuma da yawa yawan su basu damu da da'awa ba suna dai zaune kawai an zo yankan kaza ko yankan rago a kai musu kwarai da gaske ko za a yi addu'a a je a kai musu wa'azi ba a yi a ƙauye sai daga shekara sai shekara shine ake tamsiri shi ma ba za ka ce tafsiri ba sai dai ka ce tamsiri ka lura da kyau a masallacin ƙauyen garin ko watakila za a ga shekaran nan tsawonta gaba ɗaya masallacin nan ba wani malami da zai zo buɗe littafi yana karantarwa ko tafsirin alkur'ani ko bulugul maram ko umdatul hakam ko riyadu salihina ko kitabut tauhid ko tafsiri ko na abu ba za a yi ba sai a shekara a ƙarshe sai ramadan ta zo albarkacin ramadan za a buɗe qur'ani a fassara ana gama ramadan bi haɓɓi sai a ce handi kamfan in haɓɓi an ɗaure ɗur'ani na in an riga an ɗaure shi an ɗaura masa igiyan nan aka rataye shi ba za a sake waiwarsa ba sai baɗi sai na bada zakka a wasu wuraren ana yi su ma dan a bada zakka to wannan ba daidai bane kuma mun sha faɗa muna maimaita shi fa shi ita fa aqida shi addini ba wani magana wannan ba kauye ne dan birni kowa ya yi ƙoƙari ya yi aiki ya waye addini kuma wajibi ne waɗanda ku kuke cikin birni ku rinka fita kuna shiga ƙauyuka kuna da'awa abinda tuntunin shekara aru aru an gama da shi a birni amma sai ga mutanen ƙauye suna da buƙatarsa a ƙauye ne za ka tarar da mutum ya shekara ashirin arba'in bai iya alwala ba a ƙauye ne za ga ladani ya shekara talatin yana ladanci yana tada ikama a masallaci amma wallahi shekara talatin nan bai iya tada ikama ba kuma wannan yana yana da kyau muna kira musamman ga ainihin wato kungiyoyi na addini da suke da dama a rinka shirya seminars waɗanda za a rinka kiran malamai na ƙauyuka limamai na ƙauyuka ana musu seminars ana karantar da su addini daidai gwargwado ana musu course kamar limamai da kuma malamai masu da'awa a fito da su daga ƙauye a wayar da kawukansu su gane cewa addini yanzu an yi nisa kaza kaza kaza ake sai kaga sun zama wayayyu mutanen ƙauyen ma an waya musu da kai amma kaga mutum subhanallah ya zo saboda yana zama a ƙauye an zo sallar juma'a ya kabbara sallah a bakin shagonsa ko a bakin tebur ɗinsa yana bin sallah yana hangowa yana ƙoƙarin sauraron kabbaran ladan ko wanda yake gabansa saboda baya zuwa makaranta a garinsu har kaga abu bai yi ba a irin rayuwa ne ta ƙauye fa wani bawan Allah fa yaje ana dawafi ba a maka fa ana dawafi yake tambayan dan uwansa fa saboda karancin karantarwa sai yake ce masa yanzu Allah gogan yana shikin nan ne ɗan uwanmu ne wani abu farare ya faru ya tabbata an faɗa an maimaita wai Allah tunda an ce ɗakin Allah ne shine yake tambaya abokinsa suna dawafi yanzu gogan yana shiki ne wai kaji Allah ne goga ba abin da ya dame shi wallahi a lokacin muna madina muna karatu a jami'ar madina ai akwai wani abin da ya faru shi ma wani abu makamancin wannan wani bawan Allah shi ma ya zo irin fitilun nan ya gani na masallacin annabi sai ya zo ya zauna sai yake tambayan wani ya ce "Mm, yanzu wannan wannan fitila fa annabi ya ganta ko aka ce kamar ya annabi ya ganta ce ga ta a masallacin annabi shi yadda ya ga masallacin a kere ai ya dauka tun zamanin annabi ma haka masallacin yake to me yake ja wannan wato lack of orientation da kuma ba wayar da kai da faɗakar da mutane addini wallahi muna da buƙatar mu shiga ƙauyukan nan mu rinka da'awa mu rinka ɗora mutane akan hanyar ƙware in ba ku je ba waɗanda suke masu miyagun aƙidu za su je su riga ku kada mu zauna a birni muna ta cin dunduniyar juna wani ya iya wani bai iya ba ni gurin wani zan je ni ba je gurin wani ba ni na fi son wani ni ba na son wani ga yan uwanmu na a cikin ƙauyuka suna da bukata so da yawa mun sha faɗa muna maimaita yanzu cikin wannan eh, da'awa da ake yi alhamdulillah ana fita ƙauyuka daidai gwargwado muna yi wallahi dan mu sauke nauyin ubangiji da ya ɗora mana amma da yawa za ga wani yana da abin hawa bai zai je ba an kira an sanar an ce aje amma bai zai je ba yana zaune kurin yana hira ko ku je ku gani yadda dagaci dagaci da sarakunan yankan nan irin addu'o'i da suke yi na alkhairi idan sun ga baki a ce musu ai waɗannan mutanen daga kuma suka zo sun kawo muku ziyara su yi muku wa'azi su yi ta addu'a mutanen kuman gaba ɗaya sai an musu addu'a wallahi nake gaya muku su ji daɗi suna murna suna cewa don Allah a dawo ba inda muka je ba a ce don Allah don Allah a taimaka a rinka dawowa lokaci lokaci dama wani kurin ya dan bada gudunmuwarsa da zai dan murda mashin din sai je ma yan uwansa mutanen ƙauye su ganshi su san cewa suna da yan uwa musulmi ma wallahi ba zai je ba ai zuwan mutane ai yana da amfani jama'ar ai rahama ne aljama'atu rahmatun in sun gan ku ai za su ce a ashe an yi nisa akan harka addini a a, a birni sai su ma su ƙara kaimi wanda baya zuwa sallah da sai ya ci gaba da zuwa ya ganka fes fes ya ganka cikin ni'ima kuma ya ganka a gaba gaba wajen harka addini amma wani sai dai a zo gidansa sai an zo kusa da shi shi ma sai an ji an buɗe lasifika wani ma sai malam ya wuce malam ya wuce fa malam sai malam ya wuce zai taho shi ba zai zo ya jira ba bahaushe kenan mai ban haushi wannan ba daidai bane mu yi kokari wallahi mu tamassuki da wannan addini mu taimaka kuma yanzu ya zamu mu fitar da waɗannan daga cikin halin da suke ciki wajibi ne malamai da suka yi ilimi a birane su fita su shiga ƙauyuka falaula nafara min kulli firqatin منهم كو طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون lalle ne a samu wasu mutane su fita su karatu su karanto su je su da'awa to sai yace kuma a cikin mutanen ƙauyen akwai kuma masu wata ɗabi'a wanda yanzu yanzu ya faɗe ta ita ce me ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم to anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci Allah ya raba mutanen ƙauyen ne kashe gida biyu akwai masu barna yan tabargaza akwai kuma na kirki gobe idan Allah ya kawo mu da wuri zamu ji labarin su waye insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
to alaikum salam wa rahmatullah da fatan malam Allah ya bada lada akan ɗawainiyar da yake na karantar da mu mu kuma Allah ya samu yi amfani da abin da muke karanta a kafin mu fara tambayoyi akwai wata 'yar sanarwa kamar haka a kwamitin nan na sautul islam forum wanda ke da ofis a nan kan bariki suna sanar da al'umma cewa sun gama shirye-shiryensu na ɗora karatuttuka da malam yake gudanarwa a nan wurin da wanda yake yi a masallacin fada da yamma da ma wanda ake wa mata da safe akan fayafayensu na cd video da kuma audio saboda haka duk wanda yake bukata suna nan a hannu za a iya fara samun su a duk wani lokaci ko kuma kowane irin kasir mutum yake bukata akan kuɗi naira hamsin kaɗai sannan bayan haka sun ce ana iya mallakan waɗannan kasussuna na wa'azozin a cikin waya na handset shi kuma duk wanda yake da bukata zai ɗauki memorinsa ya kai musu ofisinsu idan yana nan kusa ko kuma in yana nesa zai kai uh, shagon mangado computers ya ba su memorin ya faɗi wani irin uh, karatu yake bukata nan kuma za su sa masa a kyauta insha Allah uh, sannan har yanzu suka ce game da game da waɗanda suke da alaƙa da yanar gizo wato uh, internet su kuma suna iya samun waɗannan kasussunan a cikin uh, hanyoyin facebook ko kuma youtube da makamantansu website ɗin da su shiga su ne su shiga sautul islam forum za su samu waɗannan za su yi downloading in suna da bukata a kyauta daga ƙarshe suna sanar da jama'a cewa uh, karatun da ake abunan ɗin ba wai ya takaita akan wannan karatu kaɗai ba ne insha Allah ko da bayan azumi idan an gayyaci wani malami zai wata lecture ko kuma a wannan tafiya da ake yi idan za a je kai ziyara wajen gari da makamantansu wanda bai samu daman ya halarci nan ko kuma ya samu daman sanarwa ba idan yana da bukata a rika sanar da shi ta waya a koda yaushe bukatan hakan ya taso zai iya kai musu lambarsa a nan dai ofishinsu ta yadda duk lokacin da ake bukatan abu nan ko kuma ake da wannan sanarwa za su masa text message ta waya da fatan Allah ya mana jagora mai tambaya na farko ya ce malam ɗazu da yamma a wuro kunji kai magana game da shirka wato haɗa Allah da wani ko kuma nau'o'insa to malam misali idan mutum ya furta cewa ai damunan banan nan idan mutum bai dage da sa taki ba to babu abin da zai samu ko kuma wani ya ce wai wane shine ya zo ya cece ni da yanzu na jima a kiyama to malam waɗannan suna daga cikin nau'o'in shirka ko kuma
um, na farko shine um, ƙarin bayani dangane da wannan uh, forum da allah madaukin sarki ya mana arziki da shi a wannan gari mai albarka na yara matasa kannanku da yayanku da wasu daga cikin abokananku da suka ba da rayuwar saboda Allah suke cire kudaden aljihunsu suka ba da lokacinsu suke wannan hidima saboda Allah muna fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya sani wannan kwamiti namu na tafsiri da ake gabatar da tafsiri shekara da shekaru tun ba yau ba suna kukan samun waɗanda za su rinka taimaka musu kannansu ‘ya'yansu da za su rinka dan dafa musu to zuwan wannan kwamiti na sautul islam na sani ba dai officially aka bani ba amma idauna yana nuna mun sun dan taimaka sun dafa sosai wa kwamitin tafsirin nan sun dafa musu wasu abubuwa da yawa kuma mun ji daɗin wannan abin da ya faru kuma wannan shine abin da muke mafarki daman mu samu a garin a rinka samun matasa tinkas masu tunani wayayyen tunani yantaccen tunani wanda suna tafiya da zamani su rinka cin moriyar zamani su amfanar da al'ummarsu ta hanyoyin zamani to kuma ga sunan Allah madaukin sarki ya kawo mana dukkan su gaba ɗaya wayayyu ne yan boko da malaman addini da kuma 'yan kasuwa a cikinsu alhamdulillah babu irin nau'in da ba su da shi suna da injiniyoyinsu akwai lauyoyi a cikinsu akwai 'yan kasuwa a cikinsu akwai malamai ɗaliban ilimi setting ne is very interesting and good abin ya yi kyau sosai a iya dai labarin da muke samu haka dangane da abin da suke gudanarwa so muna kira ga mutane na san akwai jawabi da zai zo um, har yanzu ba su bani details na abubuwan su ba a rubuce da zan isan muku da sako amma dai in Allah ya sa da koda cikin Ramadan ne za ku ji cikakken manufofinsu da ayyukan da suke yi don ku ci gaba da taimaka musu da agaza musu babban manufa kuma babban alkhairi da muka samu a nan a ce yanzu wannan karatun da ake yi duk duniya fa za ka iya ganin sa duk duniya yanzu muna zaune a nan muna duk abin da muke yi duk duniya duk wanda yake in kana da dan uwa a America yana yana klikin kan sautul islam da yayi klikin yana bude zai ga wannan tafsirin gaba daya har wannan garin da muka je dazu har bindiga da muka je har kaltin gwada muka je har general hospital da muka je har gombe state university da muka je duk gaba daya komi suna loda shi duk duniya ba wanda baya gani duk mai waya ya sani wanda yake harkar intanet kaga wannan baka da wani abin da zaka yi musu ilin addu'a gaskiya kuma abu ne wanda ba abu ne mai sauki ba lokacin suke bari su zauna su yi ta abubuwan kuma akwai ilimi da wayewa a ciki kuma abu na ci gaba shine a ce wannan karatukan da ake yi da kuɗi ake biya kasussuka ake zuwa aje a sayar a mai yanzu fa zaka je ka bada memory card ɗinka ne kyauta fa za su loda ma duka da na matan gaba ɗaya da na mazan kai har na shekarun da suka wuce ma gaba ɗaya duk sun zo wurina sun karɓa na ba su kuma wallahi tallahi ba sa su muka yi ba ni dai da nake magana wallahi ban ma san da su ba sai dab dinnan da zan zo nan dinnan sai zuwa nan ma na samu labarin su haka kawai suka zauna suka yi tunani ba su ba addinin Allah gudunmawa akwai ayyuka da yawa da suke yi muna fatan yan uwa su ba su goyon baya su taimaka musu agaza musu kuma muna yi musu addu'a Allah ya karfafa su kuma ku kuma ku kokari ku ci moriyar abun inda misalin kowa yana da waya daidai gwargwado akwai masu memory sai ka je ka mika memorin ka dan rubuta suna su sa maka kyauta ko kuma plus seed na ana sai da shi 200 fa a wani wurin ake sai da shi 200 amma an karya shi gaba daya mai da shi naira 50 ni na san ko kudin plus seed da da na bonin din ba su mayar ba kyauta ne kawai naira 50 kuma duk karatukan nan gaba daya so gaskiya hujja ta tsaya muku ya ku yan uwana ya kamata ku yi amfani ku ci moriyar yanzu baka da matsala fa ko baka zo karatun nan ba ma fa kana da shi za a baka shi na kallon ka gani kuma za a baka shi na ji kuma ka gani ba mu da abin da ya wuce wannan gaskiya so muna yi musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi kuma kamar yadda aka faɗa dai ga ofishin su nan ko a iya ba su shawara dan na san akwai gogaggu a cikin ku da sun goyi akan irin waɗannan forum forum da ake budewa ƴaƴan ku ne kannan ku ne yara ne kanana kanana ma ba wai ba wai manya ba can yara ne kanana matasa waɗanda suka yi wannan abu muna fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ba su lada Allah kuma ya raba su da kaucewa da zillewa shedan um, shi wannan yana magana akan uh, what do you call it me kace eh wai magana akan shirka ko wanda yake cewa wai da bana bai zuba taki a gonarsa ba da bai samu komai ba wai kuma da ba dan wani ya taimake shi ba da yanzu yana lahira to na farkon cewa da bai zuba taki ba da bai sami komai ba um, ina jin dukkan wani musulmi ya sani cewa kasa akwai abubuwan da ba su da bukata sai an yi dogon bayani duk musulmi ya san cewa zuba taki ba shine sababin samun amfanin gona ba daman yana nan a cikin zuciyarsa wani da zai tambaye shi a lokacin da ya faɗi wannan magana kana nufin ko Allah bai yadda ba za a samu abincin zai ce a'a so wannan kaga magana ce ta baka kawai ko so wannan ba za a yi masa hisabi cewa ya yi shirka ba yana nufin eh lalle zuba taki yana cikin abin da zai taimake shi wajen samun amfanin gona mai yawa wannan shine abin da zamu zata masa wannan magana ba shirka bane amma ya da kyau ya gyara lafazin ce da ba dan yardar ubangiji Allah ya taimake ni na zuba taki ba da ban samu wani abu ba to akwai wani abu muqaddar mahzuf wani abin da ya kamata a kaddara shi amma an shafe shi ba ambata ba wanda yake cewa da ba dan wani ba da na mutu to wannan kam kuskure ne karara bai kamata ya amfani da wannan lafazi ba kamata ya ce da ba dan kariyar ubangiji ba da ya taimake ni wani ya faɗakar da ni ba yanzu da na mutu da haka ya kamata ya ce amma ya mika mashi'ar gaba ɗaya ga wancan mutum wannan ba daidai ba ne kuma gaskiya yana daga cikin lafuzan da suke haɗari ne ga ɗan adam ya rinka amfani da su wallahu alam
mai tambaya ta gaba yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam jiya ka ba da fatawa a game da masu cin gado to malam na ji an ce har da dan gaban fatiya a ciki kuma an ce akwai maganganun malamai a ciki malam muna so ka dan mana karin bayani dangane da magana da tafi inganci
to um, in dai maganganu ne na waye zai ci gado waye ba zai ci gado ba maganganu ne masu faɗi kuma gaskiya wannan lokacin ba zai ishe ni faɗa ba ni kuma bana son ba da fatawa wadda take tana da rikici a cikin ta a gajeren lokaci kuma ya shiga kasa da zo ya yaɗu a duniya wani ya ji samu ta cewa so gwanda a banna a bani lokacin in kekele abin in kakale shi in ba da dalilan kowa da hujjoji in ana so wata rana sai a raba tafsirin gida biyu sai a kawo hujjoji wanda suka ce zai ci gado a kawo hujjoji wanda suka ce ba zai ci gado ba yawa amma na gaya maka dan ka sani ana cewa dan gado ko wanda yake yaron da ake cewa shegi ne ba zai ci gado wannan shine sanannen abu so amma akwai malaman da suke ce zai ci gado kenan dan ka gane cewa magana ba haka take sake ba akwai wani ra'ayi na wasu malamai ko ba komai dai an dan girgiza ka ka gane cewa magana ba haka take sake ba tsaye ba so insha Allah tabaraka wa ta'ala in har bukata ta haka sai ajiye tambayar sai mu duba munasaba da wani a lokaci sai mu kawo dalilai da hujjoji da za a abin nan dan bana manta wannan nayi karatu musamman nayi akan sa a Kano a wani darasi da muke yi sai da ya cinye mana kusan lokacin darasin gaba daya da sauransu so ina ganin ba laifi ka san dai da wannan akwai wanda suka ce zai ci gado akwai waɗanda kuma suka ce ba zai ci gado ko maganu ne masu zafi da yawa suna da akwai maganganu wato da yawa da yawa da yawa na malamai ko da mun zo faɗa din ma dai sai mu yi samari ne amma dai yanzu lokaci ba zai bari ba kai sai ka rike tambayar ka tunatar da ni insha Allah insha Allah wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ina so a ja hankalin mutane ne dangane da falalan sallan asham don na ga mafi yawan samari ba sa son yinta to magana ta Allah sallan asham dinnan tana da amfani yan uwana manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahih riwayat al-bukhari man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi sallar asham shine qama ramadan shine qiyam ramadan sallar asham ko tahajjudi in dai ka tsaya kai sallar asham ko tarawih din nan kana mai imani da neman lada to Allah ya yafe maka ka gaba daya ɗaya ne daga cikin falalarta kankarar zunubi insha Allah wanda yake zuwa yake wannan tarawihi bi idinillahi kamar tarawihin nan yana marmashe masa zunubinsa ne yanda ka san za ka samu wato dutse mai laushi kana murmushe shi kana zubar da kura a jikin shi haka annabi ya faɗa kuma yana da kyau kuma wanzan Allah ya yi kuma ya ce a yi matan annabi sun yi an ce su yi bayan Allah na kware suna yi duk duniya yanzu ana tarawihi duk duniya bai kamata ku kawayi gari ba ka yi ba taban zai iya yawa mutum yana da uzuri lokacin da ake yi ba zai samu daman yi ba ba dole bane ba in baka yawa masallaci ba ka iya tashi cikin dare kai ko kuma dab da lokacin sahur kafin a gama maka abun sahur ɗinka ka yi rako'in ka gama ko kuma idan ka gama sahur ka ci ka goshi kafin ka tafi sallah asubahi kafin a yi salatu sai ka nike wannan abin da ka ci na sahur da wannan sallolin akwai lokaci mai kyau na yi ko dai kai bayan isha'in da ake yi ko ka bari in kai bacci kafin ka fara sahur ka yi ko kuma idan ka gama sahur in kana da wadataccen lokaci amma ina gaya muku wallahi wallahi ba karamar hasara bane mutum ya zo wuce ramadan nan baya sallar tarawihi ina tausaya maka da wannan kuma ka tabbatar lalle shedan ya gama da kai kuma ya kai ka layin da ba za ka iya bullewa ba so akwai hadari kwarai mutum ya maza ya samu yayi a je masallatai a yi wannan shi yafi a yi su a cikin jam'i a yi shi yafi amma dan adam yana da uzuri ba za ka hana shi ba tunda ba sallah ce ta farilla ba amma dai a yi din nan yana da kyau da ita da sallar tahajjudi na'am
mai wannan tambayan kamar mace ce dai ina jin ta ce assalamu alaikum malam ka daɗe kana mana wa'azi dangane da muhimmancin yin tsafta ta ce to malam muna bukata ka yi wa mazanmu kuma gargadi game da saya mana sabulu da man shafawa da sauran abubuwan tsafta din domin ko mu wani sa'in in muka sai su zo su yi wanka sai su rika ce mana in suka yi wanka me za su shafa
to Allah ya sauki wannan gaskiya ne wannan sai ya tunatar da ni wata mata da take ta mun text message tun shekaran jiya Allah bisa na tuna ba sai yanzu cewa don Allah malam a taimaka a faɗakar da mazajen da abincin karyawa ba sa ci a gida a hotel suke ci na rana ma a hotel na dare ma a hotel kuma su gidan an ba su da wulakantaccen abinci ta ce malam abin har ya wuce uzuri ta ce ɗaya biyu lokaci lokaci za ka iya ba da uzuri amma shi mai gidan nan ɗabi'arsa gaba ɗaya baya cin abincin gidansa sai dai ya je ya ci a hotel idan kana ji dan uwana ka ji taban ba cin abinci a hotel ne ya zama haram ba ka tabbatar abin da kake ci a hotel ka bar irinsa a gida amma ka shafa musu fari ka bar su da ruwan koko da rana ka bar musu fara da mai in sun ci sa'a da daddare kuma alkawari ne tuwon masara da miyar kuka in an mata gata ta sha wake ka bar musu wannan kai ka tafi hotel ana yanka maka rabin kaza kana ci da lemo kala-kala to wannan wallahi zalunci ne cuta ne ha'inci ne kuma wani abin da zaka ci fa iyaka iyakaci kai kiba ne ka kumbura wata ila hawan jini ma ya kama ka da ma ka tsaya ka ci dumamen ka tare da iyalinka ya fi maka sauki da lada akan su ka basu cikin yunwa da talauci da bukata kai kuma baka ci manzo Allah ya ce ku ciyar da su irin abin da kuke ci haka annabi ya faɗa hadisi ka ciyar da matarka irin abin da kake ci ka ciyar da yayanka irin abin da kake ci ka tufatar da su irin abin da kake tufata wa kanka so ya kamata ku ji tsoron Allah ku kiyaye kuma wannan ba daidai bane ɗabi'a ce mara kyau idan mutum yana da shakka ko wani abu ne dangane da iyalinsa take masa abinci mata bayani ya ce mata ba na jin daɗin abincin ki ne Allah ya sani ba wai ba na son ci ba ne ba na jin daɗi saboda kina kaza kina kaza kina kaza amma in kin gyara zan dawo in ci sai ka mata bayani amma ba wai ka ƙaurace ka daina cin abincin gidanta kana zuwa gurin yan mata suna zuba ma abinci kana kallon su kana jin daɗi kana cin abinci su kuma ka basu cikin wahala da yunwa ba wannan ba daidai bane sai kuma ita wannan yar uwa gaskiya ne kowa ya sani duk wanda matarsa ke zuwa gurin karatukan nan yawanci muna yi musu fada akan kazanta saboda matan mu matan bahaushe ba fulatani sai dai Allah rufa asiri akan harkar kazanta akwai kazanta oba to ana ta musu fada kurin kazafta kurin kazafta amma da yawa yawa malam uzurin da suke bayarwa shine malam zaka yi wankan amma babu man da zaka shafa malam zaka yi wankan amma baka da jambakin da zaka shafa an ce a yi wa namiji ado da kwalliya da daddare amma baka da 'yan mayuka da turarruka da mata suke sawa mazajensu na ɗaukar hankalinsu babu baya kawowa wani rabansa da ya kawo wa matarsa man shafawa da jambaki da gazal tun na ranar aure Allah wallahi ba haushe ba fulatani galiba wallahi ba sa bayarwa wannan wani abu ne sananne sai dai a yi ta faɗa in sun zuke kuɗin cefane a yi ta turo tambaya a buɗe musu wuta amma shi kuma baya ba da hakkin da ya kamata ya bayar kuma yanzu misali ya ma mutum zai zo yana sha'awan wai wata mace a waje bai gyara tasu ta gida ba matan nan namu na gida wallahi tallahi sun fi yaran da suke waje nan ko kusa ba za ka haɗa su ba mata aure da suke gida tana cin abinci mai kyau mijinta yana faranta mata da yana bata kayan kwalliya da kayan ado wallahi in ka ganta ko baturiya iyakaci ka gyara kayanka ga arziki Allah ya maka amma ka kashe na gida kana nan kana hankoran na bakin titi kullum kana kan titi na kana kallon 'ya'yan mutane yaran zamani da wadda adon ma na ƙarya ne wannan abin da suke ɗaurawa a kai wai wai a yaudari gayu ko a cuci gayu wannan wannan mai kama da wani dan gashi gashin nan da ake sawa kuma duk ƙarya ne ba gashin bane yaran zamani ne akwai wadda aka kama ta wallahi tallahi gwangwanin madara ta saka gwangwanin madara akwai wanda aka kama ta gwangwan kofin shayi kofin shayi ta tukuikuya ta daura shi saboda a yaudare ku tunda an san ba ku damu da matan ku na gida ba kun kashe na gidan ba ku taimaka musu da abun kwalliya da ado ba rabanka da ka sayo mata ka sarka tsakaninka da Allah tun yaushe ka sai mata zobe tun yaushe amma kana so ka ga zobe a hannun wata yarinya kai sha'awa kana so ka ga sarka a wuyan wata mace kai sha'awa to kai taka ta gidan ta halal ka katta baka mata da yawa matanmu ba sa iya zuwa unguwa saboda ba su da zanin da za su daura wallahi kai kai kana wani na'am kai shekara ka nawa ne ma gaba daya bai wuce ko shekara bakwai ko tara ne ma bai wuce ba yana wani na'am za ka zo ka hau layi kai ma ka gane kuranka da yawa akwai wallahi matan da suke kuka malam ba za ta iya fita unguwa ba saboda ba ta da zanin da za ta daura ta fita kunya babu so jama'a wannan ba daidai bane yaudara ne ha'inci ne kuma cutan mata ne kuma wallahi kamar da suke da hakki mu kawo musu abinci da za su ci su sha haka kuma suke da hakki mu kawo musu kayan ado da kwalliya dan hatta matan annabi suna ado suna kwalliya ba ku ji labari ba a yakin tabuka ba ku ji labari ba a tafiya kaza da aka yi na Aisha sarƙarta ta bata dalilin samun taimama fa a duniya ma gaba daya sarkan wuyan na na Aisha ne ta fadi ta je zagaya wa inda suka tsaya a daji sarkar ta ta fadi annabi yace ba za a tafi ba sai an nemo wannan sarkar ashe hatta matan annabi suna sa sarka hatta matan annabi iya karewa dai kaga dai gudun duniya to da sarkokin su kuma an zo a riwaya ta bukhari da muslim manzo Allah da yawa matan nan wa'azi ya musu wa'azi dan kunne suka yi ta cirewa da sarka saboda ba su da kuɗi su cire dan kunne su cire sarka su cire zobe haka suka yi suka yi ta sawa bilal a cikin rigar sa aka zo aka tara aka je aka sayar da su ashe mazajen suna sai musu sarka da dan kunne kan ku ai ba a sa sarka da dan kunne babu man shafawa wannan cosmetics da ake sawa na mata akwai bukatar ku rinka siya kuna kai musu yanda za ka yi cefane tattasai da tumatir haka ya kamata ka je ka shiga manyan shaguna ka yi wa matan ka sayayyan wannan hoda ne mayuka ne irin shiwa din nan ne na shafawa da dan turaren su na mata da na kwanciya bacci ka saye musu da wanda ake shafawa a tsakar gida ka saye mata da wanda ake gyaran kaushi ka saye mata da dan jambaki da ake gogawa a nan gurin da wanda ake digawa a nan da wanda ake makalawa a nan da wanda ake ratayawa a nan da duka yi musu suna da haƙƙi idan kai haka ka gyara ta ba ruwanka da kallon matan zamani na bakin titi wanda wasu ma kai dai Allah sauke kana ganin ta kwalliya kwalliya kwalliya ne sai ka kai ta gidan ka gane kuranka Allah nake gaya maka kuskure ma ne kurum da yawa yawan siyan matan nan wala wasu kazamai ne lamba ɗaya haka su iyaye matan suke faɗa masu auren suka ce a daina a gaya muku daina yaudaruwa da 'yan mata saboda ba wani tsaftar kirki bane da su eh akwai ra'ayi akwai gaskiya kuma so da Allah ku taimaka wa matan nan ku agaza musu kuma waɗannan matan ni ina ganin Allah ne mana ni'ima ya ba musu malam ka ajiye dan adam dan uwanka mutum irin ka idan ka biyu idan sa biyu kafar ka biyu kafar shi biyu mutum ne yana da haƙƙi a wajen Allah kana da haƙƙi a wajen Allah amma an ajiye maka shekarun ya ta maka hidima ta maka abinci ta wanke ma kaya ta gyara maka daki ta kula maka da yaya ta tsare maka gida ta yi maka kaza kai mata fada ta baka haƙuri ta yi maka kai ai gaskiya akwai taimako a ciki ka tuna yarka yarka da kake haifa haka zaka dauke ta kai da gidan wani fa ta mata hidima ko mutum ya ajiye ta kullum fa suna gida yanzu duk ga mu ana a zaune amma duk matan garin nan suna cikin gida suna zaune ba su da yancin su fito suna zagayawa haka kuma za yanzu akwai wadda watakila wallahi ta shekara biyu uku bata fito kofar gida ba kai fa wallahi duk wanda ya tozarta waɗannan bayan Allah wallahi Allah zai kama shi manzo Allah ce Allah Allah fi nisa na hada ku da Allah na gama ku da Allah dangane da mata wa ma malakat aymanukum a rashin lafiyar manzo Allah na karshe a rayuwarsa abin da yana faɗa zancensa na karshe yana cewa jama'a ina gama ku da Allah ku kula da matanku jama'a ina gama ku da Allah ku tsare darajar matanku jama'a na gama ku da Allah ku tsare mutuncin matanku ku kimanta matanku wallahi abu na karshe da manzo Allah ya bar duniya yana faɗa kenan to ku taimaka musu ko agaza musu Allah ya taimake mu
mala Allah ba da ladan a saboda kurewar lokaci za mu karanta takardun addu'o'i ma waɗanda suka samu dama suka rubuto wanda ba su rubuto ba kuma duka dai kowa yana da bukatu Allah ubangiji ya biya mana wannan ya ce malam ina roƙo assalamu alaikum malam ina roƙon don Allah da a taya ni da addu'a don bani da lafiya sosai wassalam wannan kuma ya ce ya samu aiki ne amma kuma yana ga yana da yar matsala a wurin aikin saboda haka yake bukatan addu'a mai wannan kuma shi kuma so yake a taya shi da addu'a domin yana neman aikin
jama'a masu addu'o'i da yawa akwai masu text message akwai masu bugo waya akwai masu waye dai suna nan da yawa duka wallahi malam suna kwaɗayin wannan taro naku da kuka haɗu wallahi yanzu a cikin nan akwai bayan Allah malam akwai mutumin da da an yi addu'a in ya ce amin wallahi Allah yana karba shine sha'awar shine burin haduwar jama'a din shine mu ci moriyar haduwar mu duk lokacin da wani ya buƙaci addu'a malam ka bude baki kai masa amin wataƙila kana cikin bayin Allah da in sun ce amin Allah yana karba manzo Allah ce inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarrahu cikin bayin Allah akwai wanda wallahi inda zai rantse ya ce Allah sai an yi kaza wallahi sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa akwai waɗanda kurin buɗe baki za su yi su ce eh din kuma Allah zai so addu'a kuma da Allah yake karba manzo Allah yana cewa daga cikin addu'o'in da Allah yake karba shine du'aul akhi li akhihi bi dhahri al-ghaib dan uwa yayi wa dan uwansa addu'a alhalin lokacin shi dan uwan baya nan mutum baya nan kai masa addu'a yanzu kaga duk wanda ya nemi addu'a nan baka san shi ba to kai masa addu'a tsakani da Allah ikhlasi to Allah yana gaggawan karban irin wannan addu'a so dukan mu musa kanmu a cikin addu'o'i muna fatan Allah biya mana bukatun mu ya Allah dan masu matsaloli da larurori Allah ka yafe musu akwai dan uwa da muke tare da shi a nan gurin Allah ya jarabe shi da rashin lafiyar iyali da zubewar ciki ba ɗaya ba ba biyu ba so da Allah muna fatan a yanzu haka iyalinsa tana kwance a asibiti ana cikin wani hali da ana da tsananin buƙatar yan uwa su dafa da addu'a kuma Allah ya takaita wannan abun ya zamanto shine na ƙarshe insha Allah muna mata addu'a Allah ubangiji ya warkar da ita ya ba ta lafiya shi kuma mai gidanta Allah ya bashi hakuri da juriyar kashe kuɗi da wahala Allah ya bashi ƙarfin imani da yadda da kaddara da duk waɗanda suka rubuto takarda suna neman addu'a Allah Ubangiji ya taimake su ya agaza musu ya Allah muna da marasa lafiya a cikin mu ka ba su lafiya ya Allah duk wanda ba shi lafiya ka ba shi lafiya Allah masu larurori a cikin mu Allah ka yaye musu larurorin su yan kasuwan cikin mu Allah ka musu albarka ma'aikata gwamnatin mu ka sa albarka cikin albashin su masu neman aiki Allah ka ba su masu larura cikin ayyukansu Allah Allah Allah ka yaye musu larurar dalibai da suka yi karatu suke neman jami'o'i Allah ka ba su waɗanda kuma sun yi jarabawa sun gama za su fita Allah ka ba su nasara Allah Ubangiji ka yaye mana tashin hankali da tashin tashina da fitintinu da rigingimu da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu da kewayenta da ma duk duniya gaba ɗaya inda ake faɗace faɗace da rashin zaman lafiya ya Allah dan albarkacin wannan wata na Ramadana ba dan halin mu ba ya Allah ka sauƙaƙa wa al'ummar musulmi ya Allah ka sauƙaƙa wa al'ummar musulmi ya Allah ka sauƙaƙa wa al'ummar musulmi Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka taimaki mai gaskiya akan gaskiyarsa Allah ka ƙaryata maƙaryaci akan ƙaryarsa Allah duk wanda yake nufin mu da sharri ya tsoratar da mu ya firgitar da mu ya zalunce mu ya cuce mu ya kashe mu ya lalata mana ƙasa ya Allah ya Allah kana ganin sa kafi mu sanin sa Allah kai mana maganin sa Allah ubangiji kai mana maganin sa Allah ka tsare mana addinin mu ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana malaman mu ka tsare mana malaman mu ka tsare mana malaman mu ya Allah ka ba su kariya ka ba su tsoron Allah ka ba su ikon gaya mana gaskiya ko mun dacinta ya Allah kada ka jarrabe mu da malaman da ba za su gaya mana gaskiya ba dan kada mu halaka ubangiji Allah muna neman afuwarka Allah ka jikan iyayen mu Allah ka jikan malaman mu Allah ka jikan kakannin mu Allah ka jikan magabatan mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إن المجرمين قد طغوا وبغوا وأفسدوا علينا اللهم إن أرادوا فتنة أبينا اللهم إن أرادوا فتنة أبينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن نفاق المنافقين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ المسلمين بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين